وأبطل الصلاة انصراف لحدث فيظهر الخلاف كذي سلام لا له جزام اتمامها فيظهر التمام اتمامها
اتمامها نعم فيظهر التمام آه.
وابن حبيب صحة يك- يقر آه.
والشك في المانع لا يضر نعم.
وبطل صلاة مسبوق سجد مع الإمام جاهلا كمن أمت آه.
قبليا إن ركعتها ما لهقه آه.
أو سجد البعدي معه مطلقا
مطلقة مطلقا ويسجد اللاحقها قبلية مع الإمام مرجعا بعدية آه.
لو ترك الإمام أو لم يلحق موجبه مع الإمام موجبه.
حقيقي موجبه مع الإمام حقيقي لا سهو للمؤتم حال الاقتداء مم.
يحمله عنه الإمام المقتدي مقتدى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم الخميس أكو يوم الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرنا لدبو دايا دقالي هدو داربعين دابيو wanda ya daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka mai suna bau'ul musalli wallafar babban malami a shaihu al'allamatul kabir abdullahi Bunufodi rahimahullahu ta'ala a wanda littafi ne da ya rubuta kamar yadda dai bayanai sun gabata don ya yi bayani akan wata mas'ala ko kuma mas'aloli guda biyu daga cikin mas'alolin sallah masu ɗimbin yawa da malamai suka ce sun kai dubu goma sha biyu to cikin dubu goma sha biyu ɗin ne malam ya ɗauko mas'ala guda biyu kacal su ne ya rubuta littafi wanda ya kai rubu'in dubu don ɗaya ya bayanin wayannan matsalolin guda biyu wanda ka nuna maka sallah tana da tana da girma kwarai da gaske Hmm? tana da girman gaske kwarai da gaske na salata khataruha azimu wannan al'amarin haka yake saboda haka al'amarin ta babba ne Eh? yana da girma shi yasa ya zama wajibi ga musulmi ya dage ya ga cewa wannan ibada ya yi mata cikakken sani tunda ibada ce ba wata ibada wadda ake yawan yi ko da yaushe kamata Mm. babu wata ibada ta jiki wadda ɗan adam yake yawan yin ta kamar sallah sandu wata ibada ta jiki to sallah tana gaba gare ta kamar yadda duk wata ibada ta zuciya tauhidi yana gaba to sau da haka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi Ah, wanda ko an sauke littafin to kuma hawaye wani za a sake littattafan na da yawa suna nan da yawa sai dai mutum ya karanta abin da Allah ya kaddare shi da ya karanta in kana da himma to za ka samu kaso mai yawa ko aka yi rashin za a baka da himma to kaga abinda za ka karanta bai da yawa ko? Eh. to mun tsaya a baiti na 148 yau za mu tashi a baiti kai na 140 da 89 yau za mu tashi eh, na'am da baiti na 140 da 8 yau kuma za mu tashi a baiti na ɗari da arba'in da tara insha Allahu ta'ala inda littafin yana kusan ƙarewa insha Allah mala ya ce wa abtala salata lin sirafu li hadasin fa yadhharu al khilafu kadhi salamin la lahu injizamu itmamuha fa yadhharu tamamu وابن حبيب صحة يقير والشك في المانع لا يضر ko la ya durru ana karanta a dama muna cikin fasili wanda yake muna bayani akan aikata abubuwan da kai tsaye suna rosa sallah a cikin sallah Eh, da mai sallah shi kadai da mai bin liman da shi limamin karan kansa to ayyuka ne duk wanda daga cikinsu ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ababen sallah ta yi ta ɓaci in liman ne kaga shi kenan sai hijayi ya sake sabuwa haka shi ma mai sallah shi kaɗai amma mamu mun ji cewa akwai wasu a hawal ko guda biyar da mala ya kawo a darasin da ya gabata wanda ake kira su masajinul imam kurkukun liman guda biyar sallar ta ɓace amma kuma mamu bai da damar da zai rabu da liman sai dai ta tafiya tare da lima haka nan da sallah lalatacciya idan liman ya ƙare ya sallabe shi sai ya sake ikama da takabiratul ihram ya maimaita wannan sallah to cikin abubuwan da ke lalata sallah mala ya ce walin sirafu abu salata eh juyawa wato yana lalata sallah me yake nufi juya shine al-iradu an sala ka ji kai cewa kai yanzu ba mai sallah bane to shi ake nufi ba waiwaye ba a'a ka ji a ran kai yanzu kai ba mai sallah bane an fahimci wannan to wannan juyawa yana lalata sallah in kayi shi ne li hadathin saboda hadasi ka kabbarta sallah ka fara sai kaga kamar arwallaka ta samu matsala kamin ka kabbata sallah sai ka juya kana batun ka je ka canza arwala to bayan kana batun ka canza ba ka canza ba fa ya zaharu da filafu sai ya ƙini ya zo ma daga baya arwallaka na da lafiya lau to wannan juyawa ta lalata waccan sallar kai balma ko da baka te ko ina ba ko da da zuciyarka ne an gani ka karkatar da zuciyarka daga niyyar sallah misali ka samu shakka cewa anya ina da Allah ko banda sai kai niyyar to bari ka je ka saki kana dab da ka juya sai ka samu yaqini a Allah na nan lafiya to sallah ta baci sallah sallah ta baci ko da ko khilafu ma ta zunnu ya tabbata ba ta shi abinda kake shakka shine arwallan ya walwale ashe bai walwale ba daga baya ka samu yaƙini wanda ya gusar da wancan shakka din to abinda ya lalata maka wannan sallah shine wannan juyawar kenan al-israfa anan ya ta'allaqu bil qalb da zuciya zuciyarka ta ji cewa kai ba masallaci ba ne kuma haka ne kuma a rollaka lahiya lau take haka kawai kana sallah sai kai yanki niyyar sallah a zuci ka ji cewa kai hau yanzu ba mai sallah hake ba to sallar ta roshi ko kana azumi kawai ka ce kai azumin nan daina daina shi kenan azumin ya roshi saboda ka walwale niyya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa to kuma yace kazi salamin haka hukuncin yake kamar ma abuci sallah bi sallah lalahun jizamu shi bai da yaqinin sallar ta cika awa kuma sai rutsa sai yace assalamu alaikum da yawa wannan yana faruwa mutum ya zo ƙarshen sallah sai ya dinga ganin wai har kawai inda sun cika ko ba su cika ba eh to duk da haka sai shi rutsa ya sallabi a gari lalahun jizamu itmamuha bai da yaqinin cewa sallar ta cika kenan akwai shakka to sai sallami ya rutsa ya sallami ko fa yadhharu tamam to sai kuma daga baya yaqinin cikan sallan ya tabbata ya bayyana lokacin da ya sallame bai da yaƙinin cikar sallah sai ya sallame to dama kuma an karanta cewa duk mutumin da ya sallame sallah a cikin shakka ta cika ko bata cika ba sallar ta lalace wannan shine ka'ida ba a sallame sallah alhali ba babu yakinin ta cika to dai sallame yana batun yayi wata tunda an roshe waccan sai ya samu yaƙinin sallar ta cika to shi ma dai aikin banza ne wanga yaƙinin bai da amfani eh wanga yaƙinin da ya samu daga baya bai da mi to amma akwai babban malami daga cikin malaman malikiya shi ya saba ya ce a'a shi wannan fatawa bai yadda da ita ba sunansa abdulmalik ibn habibin to shi ne ya ce wa ibn habibin malam ibn habibin abdulmalik sihatan ma'ana yuqirru sihatan shi ya tabbatar da cewa sallah ta inganta sallah ta inganta an fahimci wannan tun da dai daga baya an samu yaƙini eh ya ce to shi kenan wancan shakka da ya gitta a sallah shi ke yanzu wanga ya ƙini dama an ce a shakku ya zulu bil yaƙi eh duk sanda aka samu shakka sai ya ƙini ya zo to ya ƙini ya kawar da shakka sau da haka sai ce sallar ta tabbata ba sai ya sake wata ba wa in kana duk da ya ce assalamu alaikum ko da ya ce assalamu alaikum bai da ya ƙini cikar sallah shi ma a wurinsa sallar ta ɓaci in har ba a samu yaƙinin daga baya sallar ta cika ba ya ce amma tun da an samu yaƙinin cikar sallah ya ce to ni a wuri na fatawa ta sallah ta tabbata aka ce to aka rama kalla me ya hujja ya ce aga hujja sai ya ce ai wa shakku fil mani ila ya duru ai muna da ka'ida ta qawaidul fiqhiyya wadda ka'ida ce min qawaidul fiqhiyya cewa a shakku fil mani la ya duru shakka akan abin da ya hana ya hana maka cin cikar ibada kuma daga baya sai kwankwanton ya walwale to wannan ba zai cutar ba zai cutar a ibada ba ba zai cutar a ibada ba saboda haka almani'u ga mai sallah mai sallah a cikin shakka shine adamul itimami adamul tamami kai rashin cikar sallah shi ne mani shi kuma wancan da ya juya da tunani yana da hadasi abinda adam abinda an mani gare shi shine alhadas don hadasi shi yana hana a cika sallah to kwankwanton akwai mani'in abinda ke hana a cika ibada akwai shi ko babu shi daga baya sai ya bayyana babu shi ya ce to wannan la ya zuru ko malamai da dama sun yi aiki da wannan ka'ida malamai da dama suka ce kawai misali mutumin da ya auri mace gwauruwa a kan labarin cewa mijinta ya mutu sai aka ɗaura aure aka haka bayan ɗaura aure sai tabbata mijin nan bai mutu ba to kaga wannan laye zuru ba a ce a bai haddi ko za a yi bayadi ya ga ba a bayadi ko da ƴaƴan da ya samu da ita ƴaƴa ne lafiyayyu ƴaƴa ne lafiyayyu duk da auren an yi shi bisa shakka tunda ba a samu yaƙinin mijinta na farko ya mutu ba to dalilin wannan shine ashakku fil mani'i la yaduru akan haka da dama malamai suka yi fatawa kan cewa shi wannan na biyu mata shi ce shi wancan sai dai shi haƙuri saboda shari'a ta yadda shi na biyun nan shi aure ba son raye ba an fahimci wannan ko? to abin da ya amfani da da wannan ƙa'ida ke ko ko mutumin da ya sadu da mace yana zaton matar shi ce bayan ya gama saduwa da sai ya gano ba mata ta matan makwabce shi ce shi ma wannan ba matsala a shakku filmani la ya zo in ta samu ciki wannan ɗana shi ne tun da waɗa ushe buhati ne ba a yi mai haddi ita ma ba za a yi mata haddi ba bai da lahiya kila a gane ko? so da haka babu komai shi kenan yanzu shi mijinta sai a bari sai ta yi sibira'i shi ke in ciki ya bayyana shi kenan in ta haihu sai wancan shi suna sai a bashi ɗanai ɗin ɗanai na kuma ba shege ba ne kacce mai shege to ana ma bulala eh tuji da ayyaku to waka ƙa'ida ita ce ibn habibin ya yi amfani da ita sau da haka almanu shi ga wanda ya sallami sallah yana shakka shi ne adamu tamani domin sallah bata cika ba ana sallamewa to shi ne mani yanzu shi yana shakka ta cika ɗin ko bata cika ba kuma sai rutsa ya yi aiki da wannan shakka to kuma daga baya yaƙini ya tabbata cewa ta cika to shi ne ma'anar la ya zuru amma in ba a samu yaƙini ba to ya zuru eh wanda yana cutarwa wa batalat salatu masbuqin sajad ma'al imami jahilan kaman amat qabliyan in rak'ataha ma lahiqa aw sajada al ba'diyya ma'ahu mutlaqa yace wa abtalat salatu masbuqin sallar wanda aka tsere ma wanda limami ya tsere masa da sallah shi bai samu komi da liman ba bai ma samu abin da yake ya kai raka'a tare da liman ba to wa abu talat shi masabukin nan sallar shi ta ɓaci a ina sajada qabliyan ga can ƙasa shine can za ka koma sajada qabliyan sai ka dawo baya ma al imami jahilan shi masabukin nan yayi sujuda qabliya ma al imami tare da liman jahilan kila bai da ilimi jahili ne bai zuwa makaranta bai tambayan malamai eh to ko da da jahilci ne na yana cikin wuraren da aljahalu laysa bil uzur aljahalu laysa bil uzur nan jahilci ba ba hanzari bane kar a ce a to kai baka samu komi da liman ba kuma kai kabliya tare da liman ce to ni na dauka ana yi to bai da sallah kama na amat kama wanda ya da gangan shi ya san ba a yi ai ba ka yin kabliya ko ba adiya tare da liman sai in ka samu akalla ko da raka a ɗaya tare da liman amma ko da ka zo liman ya cika komi kila ta ya ka samu ko abin da ka samu bai kai raka'a ba to sunanka masabuki duk abin da limamin na ya samu na sahau bai shahe ka ba amma kuma za ka bi shi ka jira ya sallame ya sallame sai ka tashi kai sallaka da raka'o'in ta cikakku in zai yin kabliya kai kai sama in ba adiya zai kai sama babu ruwan kame eh to shine sajada qabliyan ma al imami jahilan kaman amad da gangan yayi yana da ilimi kenan ko ko bisa jahilci bai yi karatu ba amma da sharaɗi in raka'ataha ma lahiqa in shi masabukin nan ya zan bai samu cikakkiyar raka'a ba amma in ka samu cikakkiyar raka'a eh tare da liman to duk abin da ya na sujudu sahwi sai ka yi shi da kai an kai sahau ko ba da kai an kai sahau ba sai ka yi sai ka yi duk abin da ya yi in ba adi ya yi to za ka yi bayan ka cika sallah in ƙabli ya yi ku yi tari amma wanda bai samu komi ba to shi bai da alaƙa da liman don sunansa almasbuk kila in ya yi kyakkyawan niyya a ɗan ‘yan mai wata falala ta tarayya da jami'i shi ɗaya abinda zai samu au sajadal ba'diyya ko koye sujuda ba adiya ma'ahu tare da shi tare da tare da liman kenan ko mutlaqan bisa wawaitawa bisa jahilci ko da gangan hmm kenan da qabliya da ba'diyya duka masbuki bai mi kuma yana da ilimi ko bai da ilimi malami ne ko jahili duk hukuncin ɗaya ne akwai wurare talatin da wani abu a mazhabin mu malikawa malamai suka ce to a nan jahilci ba uzuri ba ne zaman ka jahili sai ka yi saɓanin haka to ba ruwan shari'a za ta kama ka da wannan eh da ya daga ciki akwai a wani malami da ake kira baharam san haƙasi da ya rubuta a kan wayannan ababen talatin da wani abu ne ko da shida ko da uku cewa aljahalu laisa bil uzur don kar a ita ɗauka cewa shi kenan da zaran baka sani ba wai ka ci bulus a'a akwai wasu wurare da shari'a to wannan yana ciki sai a rike shi wa yasjudu lahiquha saboda wazani sai a sa ma'arifa amma in ba shi ba to ba a hada ma'arifa da idafa wa yasjudu shi masabuki yana yin sujuda allahiquha wannan da ya riski raka'a qabliyan sai shi qabliya tare da liman so da haka in ka samu cikakkiyar raka'a tare da liman in zai yi ƙabliya sai ku yi tare in ya sallame sai ka tashi ka cika abin da ba ka samu ba shi kenan tun da ka samu me ka samu cikakkiyar raka raka'ar da ake nufi a nan shine ya zan ka samu liman bai dago daga ruku'u ba ya zan ka samu aƙallu tumaninatin eh shi ake nufi da samun raka tare da sujudinta guda biyu ba sai ka samu fatiha ta da wani karatu a inda ka samu aƙalla tsumaninatin fin ruku'i to ka samu raka eh ka zo ka samu liman kuma haka yi ruku'u kuma hakan natsu kuma natsu wannan komi kankantatta to ka samu raka amma in baka natsu ba eh yayi ruku'i amma bai gama natsuwa ba to wannan raka'a babu ta mal imami zai yi ta tare da liman murji'an ba'diyan ita kuma ba'diya sai ya jinkirta ta eh shi masabuki bai yin ba'diya tare da tare da liman wannan shine alqaulur raji akwai malaman da ke fatawa a da qabliya da ba'diya duk za a yi tare da ni mm eh masabuki zai tare da liman to wannan ba daidai bane as-sahihu shine at-tafsil in qabliya ce yayi da liman in ba'diya ce murji'an ya jinkirta ta kenan liman na ce assalamu alaikum shimiki wannan sujudu sahwi kashi yadda a yi ta da shi in ya miƙe ya ci gaba da sallah ke in ya cika sai shi ba'diyar da liman yi sawa'un ya riske sahawu ko bai riske sahawu ba shi ne ya ce lautarakal imam an gani ko da ko liman shi bai yi ta ba ko da limamin ka bai yaba adiya ba ko kabliya in dai ta, ta wajabce shi limamin to babu ruwanka da shi kai za ka yi ka bi liman sahawa ya same shi sai ƙin ba'diya ko ƙabliya ya tahiya ce to kai ya adaka ita batu ne shi adda matsala kai ka gyara sallarka kaka ce to tunda bai yi ba an imami ba a sha to da shi ne lau tarakal imamu ko da limamin ya bar ba'diyat ko ƙabliyat to za ka dai aw lam yalhaqi mujibahu ko kuma shi masabukin nan bai riske abin da ya wajabta sujuda sahawi din nan ba shine na sahawu shi raka a ƙarshe ya samu shi kuma liman tun raka a farko ya samu sahawu kaga an sahawu da shi ba ai da shi ba to kai ji cewa to ai liman ya samu matsala ni ko da ya samu matsala te bani nan saboda haka ba sai na yi ba a'a ko da sahawu din da liman ya yi ba tare da kaina ba in dai ka samu a raka'a cikakkiyar raka'a to za ka yi za ka yi mi za ka yi zudu ko da ko kana sallamewa kai baka sani ba kila shi bai yi ba da ya sallame sallah ya tahiyata sai sun ka ce ma to wani imamin nan ha akwai ba'diya ko qabliya ka yi to ka dawo ka yi ta in ko baka yi ta ba to kai ma sallar ka ta ɓaci in qabliya ce da ita ba ta buƙatar jinkiri kamar yadda za a karanta nan gaba لا سهو للمؤتم حال الاقتداء يحمله عنه الإمام المقتدى to shi mamu akwai ruksa akwai rangwame da shari'a ta yi masa cewa in kana bin liman an gane to in ka yi sahau to wannan sahawun shari'a ta ɗauke maka saboda darajar mutaba ta liman inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi amma da sharaɗi ya zan sahawun nan da ka yi ba rukuni ne ka bari ba in mamu ya bar wani rukuni a sallah ko wata farilla a sallah to babu ruwan liman da kai liman bai ɗauke ma farilla na biyu kuma ya zan sahawun da ya yi ba aiki ne wanda ke roshe sallah ba cikin wa'ancan da mun ka ambata idan ma mu yayi abin da ke bata sallah to liman bai dauke mai wannan sahawu sahawun da ake magana a nan shine waɗanda ake wa kabliya ko ba'diya ba mun karanto su a baya ba to iya waɗannan da ya ambata su ne in ma mu yayi bayan liman to limamin sa ya dauke masa amma banda barin farilla banda aikata abin da yake yana lalata sallah la sahawa lil mu'tammi halal liqtida ba raukanuwa ga mai biya amma lokacin da yake me yasa aka ce lokacin da yake koyi da akwai sharadi na uku shine ya zan yayi raukanuwan ne kamin liman ya sake shi idan masabuki kake baka samu cikakkiyar sallah ba liman ya sallame sallah ka tashi ka cika can wurin ciko ka samu matsala to wannan sahu liman bai dauke ba ita eh so da ga sharuɗa uku ne shine ya ambata nan halal liqtida eh kinan sahun da ake magana shine zan kayi shi ne lokacin da kake koyi da liman ba sa'an da liman ya sallami sallah yami ya sake ka ba hawa yau sunanka masbuki kuma wanda ya bi liman ko to amma dai wannan sahau da ya faru daga baya to wannan ya shafe ka ne kai kadai yahmiluhu anhu al-imam al-muqtada limamin abin koyi wanda ake koyi da shi zai dauke masa in ya cika wayannan sharuɗa da aka ambata ko guda uku eh ka amanta sharadin farko ya zamba farilla shi mamun ya bari ba na biyu ya zambe aikata abin da yana lalata sallah na uku kuma ya zan yayi sahawun ne lokacin da yake biyan liman to in ya an samu wannan shurut to duk sahawan da zai yi liman ya dauke masa to kuma nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu shiga sabon fasuli shi kuma fasulin fi ma tarkuhu yubtilu salata wancan abinda aka aikata zai lalata sallah wannan kuma abinda ka bari zai lalata maka sallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته